أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ما هكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin sha bakwai ga watan rajab hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da 29 ga watan ɗaya Januwari shekara ta 2024 miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin littafin la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta wallafar abu abdullah muhammad bin sa'id rislan muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya sanya karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Marasa lafiya na gida da na asibiti, Ubangiji ta'ala ya ba su lafiya. Mu da muke da lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya ya ba mu ikon sarrafa lafiyar da ya ba mu zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi. a darasin da ya wuce shine darasi na 26 daga faro karatunmu a wannan littafin yau kuma da taimakon Allah maɗaukakin sarki zai zama insha Allahu karatu na 27 daidai kuma cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muke faɗa a farko littafin ya kunshi ɓangarori guda hudu ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da kuma wani ɓangare na falalolinta. Taimakon Allah maɗaukakin sarki ya sa mun kammala abin da ya shafi sharuɗa na wannan kalma ta la'ilaha illallah. Yau za mu tashi a kan fasalin da ke magana game da abubuwan da suke warware wannan kalma ta la'ilaha illallah, kuma ya zo a daidai shafi na arba'in da takwas da taimakon Allah. Malam ya ce, Na waƙibu la'ilaha illallah. abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah ko suke ɓata wannan kalma ta la ilaha illallah ga wanda yake ma'abocin ita kalma ɗin kamar yadda muka sani alwala tana da abubuwan da suke warware ta mala yace to haka ita ma wannan kalma ta la ilaha illallah tana da abubuwan da suke warware ta mala yace annawaqi da yace nawaqidu la ilaha illallah kalmar annawaqidu jam'i ne na naqibun yace jam'u naqibin jam'i ne na kalmar naqib wahiyal mubtilat sune abubuwan da suke batawa wahiyal mubtilatu abubuwan da suke batawa mislu nawaqidil wudu'i yace misalin abubuwan da suke warware alwala ko suke bata alwala yakan ce alwalar mutum ta warware ko kuma alwararsa ta me ta baci ko kuma ta lalace yace to kwatankwacin haka ne ay mubtilatihi abin nufi abubuwan da suke bata alwala din ko suke warware musuluncin ya ce to samma bin nawaƙi ana ce musu abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah ta mutum kenan ba kawai mutum ya ji shi ya tsinci kansa a cikin musulunci shi kenan zai ta yin duk abubuwan da ransa ya shuka masa ko abin da ya ga ya kamata ya kawai a ganinsa ba a'a akwai ayyukan da mutum na iya aikata su ko furici da mutum na iya furta su take kuma ya zama ya fita daga cikin musuluncin dole sai yayi kalmar shahada ya dawo musuluncin Allah ya tsare mu daga su malam yace wa nawaqibu la ilaha illa Allah kaga abubuwan da suke warware wannan kalma ta la ilaha illa Allah kai tsaye fa fassarar shine hiya nawaqidul islam abubuwan da suke warware musulunci hiya nawaqidul islam malam yace sune abubuwan da suke warware musuluncin mutum kenan mutum abin da ya kamata ya hararo wa kansa da an ce abu kaza daga cikin abubuwa yana warware kalmar la ilaha illallah to ya fahimci na warware masa musuluncinsa kenan zai fitar da shi daga da'irar musulunci Allah ya tsare mu mala yace wato samma bi asbabir riddati kuma ana kiransu da abubuwa ko sabubar ridda ko kace abubuwan da suke warware musuluncin mutum ko abubuwan da suke bata wa mutum musulunci ko kuma dalilan da suke sa mutum ya ridda ya bar musulunci Allah ya tsare mu daga ridda ga barin musulunci mala yace au anwa'i riddati ko kuma ana ce nau'ika na ridda kowane suna ana basu anwa'i ridda nau'ika na ridda mala yace wa ma'rifatuha sanin su kuma su waɗannan abubuwan da suke warware musuluncin mutum min al-ahammiyati bimakanin yace yana daga cikin mafi mahimmancin al'amura sosai minal ahammiyati bimakanin liyajitani bahal muslimu malam yace suna daga cikin abubuwa mafi mahimmanci an ce abu muhim mai mahimmanci al'ahammu kuma mafi mahimmanci to suna daga cikin mafiya mahimmanci na matsayi liyajitani bahal muslimu don musulmi ya nisance su a yana gaba sai an fada ba da zaran kaji an ce ka zafa idan kai dai baka matsala to ai ya kamata hankalinka ya taru a gurin ka kiyaye dan kar ya baka wannan matsala din ko fita kai daga masallaci aka ce to yanzu fa idan an fita hanyar can ana binta ko wacar hanyar akwai matsala fa dole da kai birki abinda zaka fara yi kenan zaka yi tiris ka bincike wani matsala ce in kana da uzurori a gabanka ma za ka ji a hanyoyin da yawa kawai za ka canja hanya tun da dai da matsala daga baya ka ji matsalar inda karancin uzuri ne sai ka tsaya ka binciki wata irin matsala ce sai a gaya ma sai ka canja hanya Allah ya ganar da mu mala ya ce to sanin waɗannan na daga cikin mahimmanci mafiya mahimmancin al'amura wajen matsayin mutum ya san su domin musulmi ya nisance su wa ya zarar wukuwa fiha ya kuma ji tsoron aukawa a cikinsu Allah kar ya jarrabe mu da aukawa cikinsu mala ya ce wa riddatu anil islam ridda gabarin musulunci shine ar-ruju'u anhu dawowa daga barin musuluncin dawowa daga cikin musuluncin mala ya ce an samu kalmar ne min irtadda min irtadda daga kalmar irtadda yayi ridda idza raja'a idan ya dawo idan mutum ya dawo za a ce irtadda bi ma'ana ya dawo daga cikin musulunci ya koma wancan musuluncin ai wancan addinin daban to shine ake kira ridda Allah ya tsare mu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin cikin suratul maida Allah ce kada ku koma akan digadiganku sai ku juya kuna masu hasara ku juya kuna masu hasara ya ɗauko mana wannan ayar don ya fassara mana kalmar mai wala tartaddu kada ku yi ridda imana kada ku koma akan digadiganku ku bar musulunci suratul ma'ida aya ta 21 wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki yace wa man yartadid minkum an dinihi kaga kalmar yartadid ridda din dai duk wanda ya ridda daga cikin ku an dinihi gabarin addininsa ya bar musulunci ya koma wani addinin fayamut wa huwa kafirun sai ya mutu yana kafiri fa'ula'ika habitat a'maluhum fi duniya wal akhira waɗannan su ne wadda ayyukansu suka ɓaci a nan duniya da lahira ayyukansu suka lalace Allah karka jarrabe mu da ridda wa'ula'ika ashabun nar kuma waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin wutan suratul baqara aya ta 217 jama'a mu kula a wannan gurin ba karamin tashin hankali bane a ce a haifi musulmi musulmi kuma ya zamana an samu wani dalili wannan kada ya ishe mu mimakin abubuwan da malam zai jero mana wannan mukaddima yake mana game da abubuwan da suke warware ta kenan ya kamata kowa ya ji kawai yana hararo su ya ji waɗanne ne don ya ba su matuƙar kulawa a ƙashin kansa da kuma wanda duk suke ƙarƙashinsa da duk wanda yake da dama akan ya bashi kulawa a kansu na ɗaya daga cikin abun da yake faruwa a yau ko kuma hankulanmu bai kai kai ba ne wallahu a'alam baya daga cikin abun da al'umma suke sa shi a tunaninsu yake damunsu shi ne in suka mutu shin 'ya'yan da suka bari ko matan da suka bari za su dawwama a musulunci ko wani dalili zai iya sa su ridda su bar musulunci ba mu cika kai tunani kan wannan ba mun fi cika kai tunani kan idan muka mutu yaya ba za su zama talakawa ba mu tara musu dukiya mu bar musu yawanci tunaninmu ya fi faruwa akan haka ya fi faruwa akan haka jiya wani bawan Allah sun zo da mota za su wuce ina ga motansu ta ɓaci sai ya tsaya zai sayi lemu na ruwa yake ce akwai babban ce babu babba sai dai kananu yace kai ne fa na fi son wanda dan ya kamar minti 40 ina sha ne bai kare ba nace an yi shi ne wannan leman yace kai so kake kawai ka ga barnar kudin yace a a mallan ni kudi na na kashewa ne in ce Allah yace wallahi ce to me yasa yace ni ma ban taso na ga baba na ya bar mun ba eh yace lebra nake manomi ne ni dan haka ina samu kashewa nake morewa nake ce to ƴaƴan naka fa yace su ma ba za su taso su bar na bar musu ba nace a'a to wace dabara ce wannan baka so su yi ta shiga kotu kenan bayan ka mutu na raban gado yace ashe ka gane yace su ma zo ta yi kani na kowa na su kasa yi masa da'a sakamakon dukiyar da na bari nace dama yana faruwa ne akan dukiyar da uba ya barwa ƴaƴansa wan mahaifinsu ko kanin mahaifinsu ya ce ga yadda da yi su ji a'a su suna gama dai cuce su daga nan girmansa ya zube su daina ganin girmansa kawai akan dukiya ya ce a'a shi ga yadda ya ɗauko na ce tab irinku ko ba su da yawa a ce da yau tunanin mutane shine su gina yaran da idan sun tafi shin matansu ba za su koma na addini ba ba za su koma 'ya'yansu ba za su koma na addinin su bar musulunci ba wannan shine abin da annabawan Allah suka yi kuma shine abin da duk mutanen kirki suka yi in kana so ka zama daga cikin mutanen kirki sai ka fifita wannan akan tunanin me da ka barwa ƴaƴanka na dukiya waye mai ciyarwa waye mai azurtawa ta yi ma da kake ta tunanin ka bar musu dukiya a cikin su akwai wanda ya fi ka dukiya ya fi ka arziki kawai tasowa ce Allah ya danka masa abin sa akwai wanda ya fi ka kuɗi dan wani Allah ya hore masa hanyoyin da zai samu kuɗin da kai bai hore maka ba bai hore maka ba ha mu da yawa ba mu fi iyayenmu kuɗi ba ban fi su dukiya ba to haka kai ma iyayenka akwai wanda su ne masu arzikin ma fiye da duk yadda kake ganin kana da arziki to yana da matukar muhimmanci tun daga nan duniya ka sa ido shin kaga yana kokarin kiyaye ibadar eh to sai ka roki Allah ya sa in ka mutu ma ya tabbata akan haka dan da ka bari ko zuriyar da ka bari amma suna sakaci da ibada to ka samu fahimtar cewa in ka mutu fa yanzu kana da rai ma suna sakaci ina kuma a ce bayan ranka yaya za ta kasance dan Allah muna tare akwai wanda yanzu duk inda ɗansa ɗaya gifta ko ƴarsa da ta gifta to da wani wanda ba mai yin sallah bane wallahi akwai ta yi ku sha mamaki mu a unguwarmu akwai nan ne ina ga ku Allah bai muku wannan jarabawar ba mu a unguwarmu akwai wanda close friend nasa na ko ina su shiga gida su fita fa ba mai sallah bane dan haka lokacin sallah dai kuma ba zai ce masa je ku yi sallar ku ba amma shi ranar lahadin sa zai fuske dai tafiya bar shi sai ya dawo sa hadu wannan me yake fassara maka idan ya mutu wa dai bi suna tare da abokin tunda a yanzu ma lokacin sallah za a iya salloli hudun nan na rana ba zan ce biyar ba saboda asuba ba na ganin su amma daga azhar har isha'i za a yi ta zaka ga yaro bai je yayi ba suna tare da abokin sa wanda ba mai sallah ba ba zai iya tashi ya je yayi sallar ba wannan ai akwai barazanar cewa in ka mutu shikenan can layin zai bi akwai bukatar sa ido a wannan bangaren wani kuma ba wanda ba musulmin bane ba a'a musulmin ne amma abokin da yake na ɗanka ko kawar da take na yarka zaka samu ba wacce sallah take cikin shedul ɗinta bane a kundin tsarin rayuwarta ba sallah ko kundin tsarin rayuwarsa ba sallah kuma sai kaga shine abokin ɗanka ai akwai buƙatar lura akwai buƙatar lura inda yadda za ka yi iya ƙarfinka kaga ka yanke wannan abokantakar ko kuma ka yi ƙoƙarin ceto su gaba ɗaya da ɗan naka da abokin ɗanka da ‘yar taka ko ‘yar taki da ƙawar ‘yarki ki yi ƙoƙarin ceto su gaba ɗaya ki ɗora su akan ibada kin ga kin ci nasara ‘yarki da kuma wadda ba takin ba duk sun hau kan hanya amma idan aka samu akasin haka to wallahi barazana ce ta cewar in mun bar duniya su ma ba za su yi abin da muke yi ba na addini din Allah ya ba mu ikon kulawa kuma ba karamin asara bace ba mutum ya zo duniya ya gama abun da zai kuma ya tafi lahira ba a musulmi ba gaskiya ba karamin asara bace ba gashi ya gaya mana wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirina ayan cikin suratul maida din nan ma sai ƙara maimaita mana cewa man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addinin sa fayamut wa huwa kafir ya mutu yana kafiri to fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah masu irin wannan sune wanda ayyukansu suka lalace a nan duniya da lahira wa ulaika ashabun nar kuma sune yan wuta Allah ya tsare mu hum fiha khalidun suna masu dawwama a ciki zaka so a ce yanzu ka tafi aljanna ƴaƴanka bayan mutuwarka aboki ko kawata jasu sun tafi aikin addinin da ba na musulunci bane sun zama yan wuta ai ba zai yi farin ciki ba Allah ya raba mu da haka malam yace wa hadha tahzirun shadidun min Allah ta'ala lil mu'minin yace wa hadha wannan bayanin ko wannan ayar yace tsoratarwa ne mai tsanani tahzirun shadidun tsoratarwa ne mai tsanani min Allah ta'ala daga wurin Allah madaukakin sarki lil mu'minina ga mu'minai cewa mai yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikin ku gabarin addininsa suwa ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai fayamut wa huwa kafir ya mutu yana kafiri wa lam yatub qabla al-maut bai tuba ba kafin mutuwa wa yarji' ila al-islam bai dawo zuwa ga musuluncin ba ya mutu akan addinin da ba na musuluncin ba faqad habitat a'maluhum haqiqa ayyukansu sun ɓaci malai ce ai batalat ayyukansu sun lalace fi dunya wal akhira anan duniya da lahira wa ulaika ashabun nar kuma waɗannan sune ƴan wuta fa Allah ya tsare mu hum fiha khaliduna suna masu dawwama a ciki wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki yace innal ladzina rutaddu ala adbarihim lalle waɗanda suka juya baya suka koma da baya akan digadigansu min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan da shiriya ta bayyana gare su to waɗannan fa kasancewar ash-shaytanu sawwala lahum wa amlalahum shedan ne ya kawata musu abinda suka koma kai na kafircin ya kawata musu suke ga kamar yafi musuluncin ba ba aikin Allah bane shedan ne yazo ya kawata musu suke ga kamar yafi musuluncin kamar musuluncin akwai takurawa kamar musuluncin kauyanci ne ya su ga kamar wancan din shine daidai wa amlalahum ko ya musu shiftar hakan shedan ne yazo ya musu dictation a zuciya ya kawata musu hakan suratu muhammad ayata 25 wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikin ku gabarin addininsa fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutanen yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu suma suna son Allah Allah ya sanya mu cikin su azillatin alal mu'minin masu kaskantar da kai ga mu'minai bi ma'ana ba masu girman kai wa mu'minai ƴan uwansu mu'minai ba a'izzatin alal kafirin masu izza wa kafirai suratul maida aya ta 54 Allah ya sa muna tare wannan ayar saman da yace waɗanda suka ridda suka bar musulunci suka ridda suka koma akan digadigansu suka koma da baya bayan shari'a ta bayyana gare su yace shedan ne ya kawata musu kuma ya musu dictation ya musu shifta akan hakan ya kake kallo abubuwan ba wanda basu ma bar cikin musuluncin ba suna cikin musuluncin shedan na iya kawata maka duk wani abun da yake kishiyar aiki ne na musulunci ko kishiyar aiki ne na sunna sai ya nuna maka yafi wancan burgewa ban san ko muna tare ba kana zaune ka zauna ka zauna ka daucar binka kana azkar ko ka dauki yan yatsunka kana azkar a zaune a nitse sai shedan ya kawata maka ka tashi kana tsalle kana rawa kana yi wanne ne zaka ga yafi jin dadi idan yaro ya zuwa dai bi sai ga wancan yafi dadi kawai sai ya wancan ya shedan ya kawata maka wai kaga wancan fa yafi wannan dadi shi wannan ya zauna tsit yana yin abunsa a wancan kuma yana ɗan jijjigewa yana ɗan tsinka jini yana harrakawa haka abin aikin shaidan yake a cikin musuluncin ma ba ma an fita wajen musuluncin ba sai kaga yarinya ta yi wanka ta fito yadda uwarta take sa hijabi ita kuma sai ta ga kamar wannan ai na sumama ne tsofi ne ba wayewa bane ba ita sai ta yi adanta sai ta ɗauke hijabin sai ta fito da surar jikinta ta hau titi mai shaidan ya kawata mata wancan ɗin ƙauyanci ne sai su mama da suka zama tsofi eh sai su mama da suka zama tsofi ita kan yanzu ai tana kan tashanta sai kawata mata ta fito ta bayyana sirrin jikin nata wannan ɗin shine cinyewa shine daidai to shaidan ne yayi mata wannan kawatawar ya mata dictation hakan a zuciyarta sai take ga kamar hakan shine daidai kamar hakan shine cinyewa kamar hakan shine cinyewa ba za ta farga ba bata san lokacin da wani zai zo ya fara bata ta ba bata farga ba bata san daga wannan shigan ne wancan ya ganta ya sha'awarta wancan ma ya sha'awarta suka yi ta kai mata farmaki har wani ya ta nasara akan ta ba amma da shigar kamala take ba dama ma wanda ba da niyyar aure ba ya ganta ta burge shi ya zo gurinta haka kuma abin yake faruwa Allah ya datar da mu haka abin da ya shafi neman kuɗi ma sai kaga ka tashi eh ka je ka saro ice ka zo ka sayar eh hanya ce da zaka samu kuɗi halattacce ka ci a nitsi da kwanciyar hankali ka ɗora ɗaya akan ɗaya kana cin kana jin me ƴan yara gumina nake ci ba ka shakar kowa ya ganka ba haka abin yake ba amma sai shedan ya kawata ma wannan din kamar da zubar da aji kamar da zubar da girma ya ga kana neman na kanka amma kuma sai ya kawata ma ka faki idan wani ka je ka lallaba ka dauke nasa sai ya nuna ma wannan yafi cinyewa shedan ba bai ba shedan bai ba dan haka duk wanda kaga akan wasu abubuwa ba na shari'a ba ba na musulunci ba to ash-shaytanu sawwala lahu shedan ne kawata masa wa amla lahu ya masa dictation hakan a zuciyarsa Allah ya sa mu fi karfin shedan mala yace wa man yartadda minkum an dinihi ay yarji' an dinihi bi ma'ana ya dawo gabarin addinin sa wa fil ayati mala yace a cikin waɗannan ayoyin da aka kawo a sama tahzirun minar riddati akwai tsoratarwa game da yin ridda tahzirun minar ridda akwai tsoratarwa game da yin ridda wa wa'idun alaiha da kuma narkon azaba akan yin ridda din ba yace su ne ƴan wuta ba kuma masu dawama a cike ce wa wa'idun kuma akwai alƙawarin narkon azaba alaiha akan wanda ya bar musulunci ya mutu ba musulmi ba Allah ya tsare mu wa fil hadisi alladhi rawahu al-bukhari malati yazo a cikin hadisin nan da Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 6878 wa muslim da kuma wanda muslim ya rawaito a hadisi namba na 1676 min riwayati Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu na riwayar Abdullah dan Mas'ud amincin Allah ya tabbata gare shi kala yace Abdullahi dan Mas'ud sahabi na manzon Allah ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu mri'in muslimin jinin musulmi bai halatta la yahillu damu mri'in muslimin bai halatta ka zubar kai sanadiyar zubewar jinin musulmi ko dai kai ka sare shi ko ka sa a sare shi ko ka soke shi ko ka sa a soke shi duk wani dalili da zai sa jinin musulmi ya zuba to bai halatta kai a wurinka musulmi ka aikata illa bi ihda salasin sai dai in an samu ɗayan ukun nan sai dai da ɗayan ukun nan ne jinin ke iya halatta na farko as-sayyibu zani wanda yake magidanci ma'auranci bazawari mazinaci muna ce asayib bazawari mazinaci bi ma'ana wanda yake magidanci yayi zina shi ma kuma wake da ikon kashewan kai a'a hukuma ce ban san ko muna tare ba eh kai a daidaikun ka baka da wannan damar sai dai an kama shi eh to sai dai akai wa hukuma ita take da damar ta yi hukunci in ta huzartar da hukuncin ita ta jiyo in bata zartar ba ma du ita ta jiyo Allah ba zai tambaye ka ba kai dan ba a dora haƙƙin kashewar akan ka ba akan hukuma ne jama'a mu kula da gurin nan saboda kar wani ya ji ah dama halal ne eh wanda ya zina yana magidanci a kashe shi eh iya kama wani kawai ya ji bari ya burma masa wuka a a ba kai aka halatta ba hukuma ce sannan kuma wan nafsu bin nafsi sannan kuma rai da rai wanda ya kashe wani shi ma a yi me a kashe shi haka hukuncin yake a musulunci kaga shi shi ma nan jinin sa yayi me ya halatta ɗaya daga cikin hanyoyi ukun kenan ko ce biyu ya kashe wani ne eh tabbas ya kashe shi eh to ya halatta shi ma a kashe shi amma ba ni ba ba kai ba ba ku ba waye mai kashewan hukuma za a kai shi wajen hukuma gashi ana tuhumar sa ne ya kashe wani ko kuma ana da yakinin ya kashe wani shikenan an an kubuta alkali ne shugaban hukumar ne wanda yake jagorantar lokacin eh ya zartar da hukuncin kisa a kai ko kar ya zartar ko kun kubuta shi kuma shi ya rage sai je gamu da Allah ya kasa zartar da hukuncin Allah ban san ko muna tare ba ba aiki ne na ɗaiɗaiku ba yace wattariku lidinihi haka kuma na ukun shine wanda ya ridde bar addininsa wattariku lidinihi mai barin addininsa almufariku lil jama'a mai barin jama'ar musulmai shi ma wani ya rida eh yanzu ya ce ya bar musulunci eh karka ce ai dama hukuncinsa kisa ne bari mu je mu same shi mu kashe shi shi ma ba haƙƙinka bane hukuma za ku dankawa ita za ta ɗau mataki a kansa na zartar da hukuncin da Allah ya tabbatar a zartar masa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu mala ya ce alam ɗina ne ya buga za mu tashi a nan gabar na'am alam dina ne ya buga wa na'am ya ce wa akhraj al-bukhari hakuma har ila kuma imam al-bukhari ya fitar da hadisi na 2854 min riwayat ibn abbas watata me abdullah ibn mas'ud wannan kuma abdullah ibn mas'ud ibn abbas yaddar Allah ta tabbata gare su an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man baddala dinahu duk wanda ya canza addininsa ya bar musulunci kenan faqtuluhu ko kashe shi ba ku daidai ku ba hukumar lokacin ita za ta kashe Allah madaukakin sarki ya datar da mu ina ga shine karshen darasin mu na yau akwai matsala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba ina ga zamu kwana anan fa in kana al murtadduna ba jama'atan zawi shaukatin alaikum assalam na'am ya kashe dan uwansa na'am